الكرام وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan rana ta juma'a wanda take cikin watan safar sha ɗaya ne ko ko goma sha biyu sha biyu ga a'a ga safar yawwa sha ɗaya nan sha biyu ga safar kuma goma a sha ɗaya ga watan oktoba sha Allah za mu ci gaba da karatunmu a cikin littafin bulugul maram muna babin muna kitabul hajji ne kullum karatuka da ake yi yakan zama karatuka ne wanda suke da kofa buɗaɗɗiya shi yasa wani lokaci za ga 'yan hadisan da aka yi kaɗan ne saboda matsayin karatun da muke yi kamar muna yi wa ɗalibai ne masu neman ilimi saboda haka yana da kyau wanda suke da littafin a ce suna tare da shi wanda kuma ba su da shi sai su wadatu da sauraro za mu tashi hadisi ne na ɗari biyar da casa'in da tara وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما تدي حج ثم بلغ الحنس فعليه أن يهج حجة أخرى وأيما عبد حج ثم أؤتك فعليه أن يهج حجة أخرى رواه ابن أبي شيبة والبيهقي ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في رفعه والمحفوظ أنه موقوف wannan hadisi an karɓo shi daga abdullahi ɗan abbas allah ya ƙara musu yarda da shi da babansa Abbas qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ayyuma tabiyin hajja duka yaron da yayi haji thumma balaga al-hinsa sannan ya kai kari ya kai kari ma'ana ya balaga shine ya kai kari wato ya kai in ya yi rantsuwa ya karya rantsuwan nan zai yi kafara ya kai dai wato hukunce-hukuncen shari'a za su hau kansa fa alaihi an ya hujja hajjatan ukura wajibi ne gare shi ya sake yin wata haji daban wato banda wancan wanda yana yaro bata wadatar masa ba وأيما عبد حج ثم أؤتك فعليه أن يهج حجة أخرى kowane bawa ya yi haji sannan sai aka ‘yanta wannan bawan wajibi ne gare shi ya sake yin wata haji daban saboda hajjinsa na zamanin bauta ba ta wadatar masa ba wancan hajji da ya yi malamai suka ce hajjin sabi'i na filatu hajjin yaro na fila ne hakanan hajjul abdi na fila hajjin bawa ma na fila ne saboda ga ma hadisin nan na ƙafila wasu rakab na hujjaj ayarin alhadai suka gamu da annabi sallallahu alaihi wasallam a jeji za su je haji shi ma zai je ba su san shi ba bai san su ba sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce musu manil qaumu ku ne suwa suka ce na nahnu muslimuna mu ne musulmai mu musulmai ne sai suka ce wa man anta sai kuma sai waye kaga ba san shi ba sai ce rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne a ranar suka zama sahabbai a hanya sun tuni musulmi ne sun yi nisa sun ilimi sun sahabbai sun je sun koyar da su amma su ba su taɓa ganin manzo sallallahu alaihi wasallam to ya fito madina su ma sun fito garin za su je maka haji shi ma zai je sai suka haɗu ya tantance su musulmi ne ko musulmi ba ce ku ne suwa ku kuma suka ce mu musulmi ne su ma ba su gane ta ba suka ce to kai kuma kai ne wa ya ce ni ne rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai suka yi murna to sai wata mata tana da yaro wanda ake dan karami ne ana rike shi a hannu in ta daga shi sama ta nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace ali hadha hajjun wannan akwai haji a kansa in yayi haji yayi sai manzon Allah yace na'am eh lalle yayi wannan shine ke nuna hajin yaro karbe sai ce walake ajrun amma ladan naki ne kuma da hadisin da yake nuna duk abin da yaron da bai balaga ba yayi na ibada tunda shi ba a rataya masa takardan rubuta masa aikinsa ba to a cikin takardan babansa ake rubuta don ka san irin asaran da kake wa kanka da baka barin ƴaƴanka su je su yi ayyukan alheri kai ne ya a rubuta ladanka a rubuta nasu duk a cikin takardarka kuma ka san muhimmancin haihuwa da muhimmancin tarbiyyar ƴaƴa akan addini har su zama nagari tun suna yara suna aikin alheri to wannan dai yana tabbatar mana da cewa hajjin yaro bai wadatar masa akan farillarsa ba na'am marwaitan hadisan a suƙas ne amintattu marwaita ne amma abin da ya fi yawa a bakin mahaddata cewa wannan hadisin bayanin abdullahi ibn abbasin ne amma dama bayanansu sukan ji ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam to tunda dai bayanin ana ganin nasa ne to shi da aka ce mauqufi ne amma imamu sahawi ya fi da shi bai haƙi ya fi da shi ta fuska biyu kuma isnadin hadisin sahihi ne amma an ruwaito shi kala biyu akwai irin wannan riwaya qala qala rasulullahi tunda yace qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin ya zo da sigar raf sigar an daga shi zuwa ga manzon Allah dan haka wannan hadisin marfu'i ne to amma wasu ruwayar da aka samu to su kuma sun zo mawqufai kuma hadisin yana da shawahid yana kuma da mutaba'at wanda sashen sai yake karfafan sashe ruwayoyi daga bangarori daga marwaita daban-daban a cikin talhis malamin ya ce yu'ayyidu sihhata raf'ihi ma rawahu ibn abi shayba akwai ruwayan ibn abi shayba wanda take karfafa ingancin cewa wannan hadisi marfu'i ne ba mawqufi bane wanda ya karbo daga abi muawiya takan a'amash takan abi zubiyan zuwa kan abdullahi ibn abbas yace ihfazu anni abdullahi bin abbas ya cewa ihfazu anni ku rike wannan bayani daga wurina wala taqulu qala ibnu abbas kar ku je ku rika cewa ibnu abbas ne ya faɗa kaga inda ya ce kar ku je ku ce ibnu abbas ne ya faɗa yana nuna kenan ruwayan nan marfu'iya ce zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hadha zahiruhu annahu arada annahu marfu'un wannan a fili yana nuna cewa wannan ibn abbas yana cewa wannan hadisi marfu'i ne falihaza nahahum an nisbatihi ilayhi wannan shi yasa ya hana ce shi ya fada na'am abinda za mu ɗauka wanda hadisin ne yake koyarwa a cikinsa akwai dalili bisa ingancin hajjin yaron da bai balaga ba sannan kuma cewa hajjin yaron da bai balaga ba bai wadatar masa ba in ya balaga imamu tirmizi da ibn abdulbarri da waninsu sun yi ijima'i da sauran malamai akan cewa hajjin yaro kafin ya balaga in yayi an karɓa in har ya samu tafarkin zuwa aikin hajji ɗin ya je ko wani ya tafi da shi ya je ya rinka masa wasu ibadu amma wannan ba zai wadatar da shi ba ga barin hajjin musulunci ba zai wadatar da shi ba ga barin umran da ya yi in ya yi umran ya yi dai hajji kam kuma Allah zai iya ba shi lada duk da dai mun faɗi inda ladan take tafiya amma in ya balaga ana nan ana jiransa ya yi farilla to wannan za ka iya ɗora shi kai ta tafiya akan masailu da dama ba'adha yuqawwi ba'adan kamar wanda suke kokarin su nuna limancin yaro karami akan farilla eh riƙewan wuta da imamu malik yayi a kan cewa yaro karami ba zai yi limanci ban bai balaga ba dan bata waje ba akan sa ba to zaka iya daukan waɗannan kai ta tafiya akan masailu da dama akan yaro da kuma babba ibadan yaro da ibadan babba duk dai wa'ancan da suke kawo irin wa'ancan shubuhatu suna kawo ne mun riga mun san su mun san irin yanayin na hudu anna sagira qabla al-bulugh la tuktabu alayhi al-asam fi amalihi al-udwaniyya hadisi yana sake zuwa mai cewa ba a rubuta wa yaro zunubi a kiyama akan ayyukansa na kurakuran da ya yi kurakutun da ya ce ya buluga alhinsa ya yi amfani da alhin da ce hata ya buluga ba kawai ya ce ya buluga alhinsa to amfani da wannan kalma ta hin yana nuna a ce yaro in bai balaga ba ba a dora masa hukunce-hukunce irin na manya wala tujaba alaihi wajibatun yusafu bi annahu farada jiha ba wasu wajiban da aka wajabta wanda a ce yayi sakaci na biyar hajjin bawa kafin a yanta shi karɓaɓɓe ne zai samu lada zai kuma samu lada wanda kuma ya biya masa ko ya ba shi daman wasu abubuwa na yin hajjin zai samu lada amma kuma ba su ma ba su wadatar masa ga hajjinsa na farilla ba sannan wannan dai kusan abin da za mu rairayo kenan daga cikin abin da wannan hadisi ya kunsa sai hadisi na gaba hadisi na ɗari shida وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم yana cewa kada wani mutum ya kuskura su yi su biyu da mace a ɗaki ko a wani lungu ko a wani saƙo sai akwai zu muharrami tare da ita wala tusafirul mar'atu illa ma'azi muharramin kar mace ta yi tafiya sai tare da muharraminta haka manzo sallallahu alaihi wasallam faƙala rajulun sai wani mutum ya ce ya rasulallah ya manzon Allah inni mura'ati kharajat hajja ni mata ta ta fita zuwa aikin haji wa in niktubtu fi ghazwati kaza wa kaza ni kuma an rubuta ni cikin wanda za su tafi yaki wuri kaza da kaza an rubuta ni cikin mayaka na matata kuma ta fita za ta je aikin haji kuma ga abin da ka faɗa ga kada mace ta yi tafiya ba tare da zai maharramin ta fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace in dalik fa hujja ma'a imra'atika tafi ku je kai haji kai da matarka ka bar yakin na dauke ma ka tafi je ka raka ta kai haji kar ka bar ta tafi haka muttafaqun alaihi wannan hadisi yana bukhari yana muslim wal lafzu li muslimin lafazin na muslim saboda haka irin sakaci da mutane suke yi kaga gaggan katti suna shiga gidansu suna cuɗanya da matansu suna kai kawo wai ai yan gida ne a almajiran gida ne a menene gida ne wannan shedanci ne babu shi a addini babu inda aka ce ayi haka ba wani shehin malamin da ya ce ayi wannan in za mu duba ya mu duba daga salaf ba daga khalaf ba wadda haka mutane su gyara su daina sakaci shi yake kawo ka ji wasu abubuwa masu muni suna ta tasowa a ce an samu kaza an samu kaza an samu kandal kaza an samu matsala kaza manzo sallallahu alaihi wasallam ya nuna kwata kwata ku yi ku biyu da wata mace ba zu harramar ka ba haramun ba inda aka ba da wannan dama abinda wannan hadisi hadisin bai da matsala ba don haka ma maganin isnadin sa duka tabbata tun da kaga muttafaqun alaihi ne bukhari da muslim da su ruwaito shi hadisin abin da ke wa tahrimu khalwatu rajuli tahrimu khalwati rajuli bil mar'atil ajnabiyya haramun ne mutum ya kadaita da mata ba ajnabiya in baka san ba ajnabiya yace hiya man laysat bi zati maharamillah ita ce wanda ba muharramarsa ba mun san ko muharrama muharrama ita ce wanda ko ku biyu ne a duniya babu aure tsakanin mahaifiya duk abin da ya shafi layin nan na sa'o'in mahaifiya yadda yayunta duka kannanta duka ummominta gwaggwanninta iyayenta kakanninta wayannan duka muharramanka ne dama ba inda za ka yi ka aure ko da karamar yarinya ce kanuwar babanka ko karama ce wannan ka kaɗe da ita ba za a ce wani abu ba duk da dai an so a tanazzu saboda sharrin shedan an so a tsarkaka sannan sai haihuwa yarka yar kaninka yar wanka da sauran banda yar babban kafa banda yar kawunka banda yar ummanka yar gwaggwanka yar wane ne na ai dan gwaggona ne dan umma waye ce kawai kato ya shiga ɗakin ki wai dan gwaggona ne dan umma na ne dan yafen dona ne dan waye haramu haramu inda wani ya zo manzo Allah da ya bayani irin wa'annan sai ce ya rasulullah to hamu fa kanin miji kaza ana ce abokin wasa yace alhamu annaru ce yace kanin miji wuta kenan sai mai da ita ta magana hamyu na wuta magana ganin hamu da to dan wuta kenan ba wani maganan ai kanin miji na ne zai shiga daki na saboda shi kanin miji na ne a'a ai abokin miji na ne to daga nan aka yi ta samun matsaloli masu muni saboda an keta haddin shari'a domin akwai hadisin da maza ke cewa duk inda mutum ya kaɗaitu da mace to na ukun su shedan ne duk inda mutum suka yi biyu da mace to na ukun su shedan ne shi zai rinka haɗa wata fitina komin kamun kanka ka samu matsala akwai hadisin da manzon sallallahu alaihi wasallam ke cewa idan mutum yayi tafiya ya dora ka amana akan ka rinka kaima ko ka rinka ba wa iyalansa wani abu ko tefa ne ko kana kulawa da abin da yake faruwa a gidan ko ka nemi dan rakiya ce kuma in ka ito duk abin da ya same ka kai gaba dama Allah na iya jarabanka dama kai ne kake dan taka mata burki na wasu kurakurai da take yi matar abokin naka ko matar wane nan ka sai ka shiga ranan kai ka danka ta rike ka ta ce ka yi ka nemi yin wani abu mai muni waye shaidan ka mata da iya makirci yawwa amma kullum shi ne mijina ya yarda da shi kaza kaza kaza sai ka shiga ku biyu ka kai tefa ne ko ka kai mata wani taimako ta rike ka ta ce jama'a ihu ta tara ma jama'a kuma kana wallahi tallahi sai to waye sani a mu yanzu waye sani ko duk inda kai ka da kanka ba za ka bai ba a to mu waye sani mu yanzu mu dai ku biyu muka gan kuma ga abin da ta faɗa kuma ba za ka wanku ba me yasa wannan bala'i ya same ka saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutane da yawa sukan yi dan kai ba su san irin abin da zai biyo baya ba to irin wayannan ake hanga musu maza Allah ce ka nemi dan rakiya wanda zai raka ka daga kaje je ku fito tare da shi sai zuciyar mutane ya kwanta amma ba haka ba baya nan kana shiga wani fa yana shiga gidan nan kaza duk mutane sai su rinka gallon ka da wani me yake zuwa yi anya kuwa matan nan yaya take shi din nan yaya yake amma an sani wannan wanta ne kaninta ne kwakwanta ne babanta ne su ba matsala amma kai ajnabi ne na'am su ma iyayen an ce su nemi izini saboda su ma dai a gansu a san su din ne وكذلك يحرم سفر المرأة مع غير ذي محرم mace tayi tafiya ba muharrami haram walau lil ibada ko da tafiyan ibada ne au lil haja ko dan bukata ne wannan zamu zo mu yi tafsilin sa nan an kawo ta a dunkule ne amma dai ka'ida ce addini ya kawo haka saboda idan ta zo wani abu na laruranta ya same ta in ba mata ne yan uwanta a gurin ba waye zai zo kanta kai tsaye ya rike ta ko ya dauke ta ko ya mata wani abu da ya shafi taba jikinta irin waɗannan abubuwa na uku la yajibu alaiha ada'ul hajji idza lam tajid maharama in bata samu zu maharami ba to shikenan dama an ce liman istada ilaihi sabilan to ko tana da zadu da rahila bata samu sabilu ba tunda babu zu maharami wa zalika bi ijma'il ulama wannan malamai duk sun yi ijma'i akan sa kar ma kanin a neman ko akwai wani bangaren da yace a'a lakin halil muhrim halil muharram shartun lil wujubi mas'alan nan shine shin kan muharramin nan sharadin wajabci ne aw shartun lil ada'i ko sharadi ne na bayuwan haji in sharadi ne na bayuwan haji ko tayi hajin da yi ba in sharaɗi ne na wajabci to in ta yi hajjin ya yi tasa ga Allah an gane? na wasahihul awwalu amma mafi inganci cewa shi sharaɗi ne na wajabci kawai lau qamat bihi ajza anha da za ta yi hajjin ya mata hajjin ta yayi ma'a taharimi inda al-a'immatil arba'a amma haramun ne a wajen malamai guda hudu abin da yasa nake karanta wannan kenan dalla dalla dan naji wasu daga cikin mutanen mu yan mazhaban malikiya namu suna cewa ai muharramin nan ba ka'ida bane wasu ne yan kaza ba wani yan kaza bane har da malamin ka sai dai kai ne baka karanta ba ba kai kyakkyawan karatu ba har da malamin ka imamu maliku a ciki dan ijma'in malamai sai dai kawai maganar da ake shine sabanin na wajabci ne ko kuma na ada'i ne na'am na hudu kiman ihamin alhaji illa ma azima haramin hikima saniya akwai hikima madaukakiya akan hana ta haji sai da muharrami wa hiya al muhafaza ala al akhlaq al karima shine a kula da ɗabi'o'i na mutanen kirki na al'umman musulmi shi kansa wani abu in ya zo mutane sukan dubi kansu ne su dubi abin su ya shafa to musulunci ya wuce nan bai ce wai matarsa sai da zima harami ta je don kai karan kanka kawai ba da kankan a ciki amma shi musulunci harkan musulunci yake so ya kare tukunna kafin ma a yi maganan kanka idan za a bar mata kowace ta kama hanya kawai ta tafi aikin haji sai su je su bata mana aikin hajin babban abin da shari'a take damuwa da shi kenan a tsarkake aikin hajin daga duk wani abu da za a kawo wanda zai bata shi ta hanyar fasikanci da lalacewa wanda kuma duk da hakan da ake yi yanzu yaya yaya aka kwana yaya aka wanye balle ma a ce babu kuma kuma da haka ka je in ba ka kifin matanka za ta yi kaza to ba wannan mu muka fi damuwa da shi ba in matar kan karta je ta bata mana jama'a karta je ta kawo lalata a wajen aikin ibada a wurare masu tsarki don haka wannan shine farko mutane su lura da wannan don na ga wasu da yawa suna magana zai muhammad bin nasan ni ina ruwa na an ga ana wani kama sharaɗi karas ta je mana me ne a kai in baka damu ba kai da yus ne baka da kishi baka da zuciya baka da imani to mutan muna son mu tsarkace wajen da za a yi ibada kar a ga shekantaka a gudu wannan shine babba muhafaza alal akhlaqil karima a wajen aikin hajji ya zama akwai dabi'o'i na gari ai manzo Allah ya san za a za a yi iskanci shi yasa ya kafa me yace man hajja walam yarfut walam yafsuk a ce za a yi fur za a akwai wanda za su yi rafas akwai wanda za su yi kusuk ma ma ta menene kayo mi wala datu ummu in dai ya mutu ko raja'a kayo mi wala datu ummu in ya dawo kai sai dawo kaman ya umma ya sa ta yi kan ce to me yasa ya kafa sharadin lam yafsuk wa lam yarfuk saboda akwai wanda za su saboda shi manzo Allah yana kallo da idon gaibi na'am yace wasiyana akwai kaje kanje mutunci wal afaf da kamewa fa innal mar'ata mahallul atama mace duk inda take mahalli ne na faɗayin tsammanin wasu mutanen banza وهي ضعيفة في بدنها ونفسها غاتر رونا ne a jikinta gatar rauna ne a irin yanayin ranta wala yuhafizu ala sharafiha wa yadaru alaiha misal rijali min maharimiha babu wani wanda zai kare daukakanta ya kare girmanta yayi kishi bisa mutuncinta kamar mazaje muharramanta ta je haji ga ta ga yayanta ko da ke ɗaniya ne ai an sa mata takunkumi ko ba an ce kana son aka haɗa ku ɗaki ɗaya da ɓarawo ka ba shi ajiya ba ɓarawo ne ya haɗa ku ɗaki ɗaya ƙwararren ɓarawo sai ka ce masa layi wannan kuɗi na ne dubu ishirin zo da shi ni ban yarda da yadda wajen ajiya na yake ba saboda haka kafin gobe da safe da kika ajiye mun sai gobe dan karba sai ka wannan wannan raga ka gama da shi ko ba haka ba to dan haka in akwai mai sa ido ba za ta yi ba ko wasu a ce to shi yasa wasu malamai za mu zo kai dai kamar mazhabin mu ta malikiya sun ce ko ba muharrami bane ko da mata ne amintattu za ta je haji da matar wanta matar wanta ba sosai za ta sake daga ta wani abu ba ko kuma da matar matar za ta tafi da matar da yamma yan mijinta ko kanuwan mijinta ai tana sa ido me zaki sun ma fi abin nan sa ido a kan yaya wancan take yi take tafiya ne saboda tana kishin dan uwanta ko ba haka ba na biyar idza ta'ammalta halan nisa'il muslimin al'ana shi malami ke cewa a zamanin cewa idan ka lura da halin matan musulmi a yanzu min tabarruji yanda suke fita ba kan gado wal uri da yanda suke tsiraitin su wa muzahamatir rijali da yanda suke shige da fice su yi gogayya da mazaje wal khalawatil muharrama ma'ahum da yanda suke kadaituwa haramun na haramun da maza a nan kasashe a cikin garuruwan mu wasu batuhum fil asfaril ba'ida da yanda suka dauki da kafi tafiyar tafiya mai nisa abun da maza wa ghairi zalika min al'adat allati yandanahu jabin daga daga wani da wani wannan daga al'adun da sun kaji su sai kai gumin goyi alimta buku da musulmi na addini daga nan za ka mai cewa musulmi sun yi nisa daga addinin wa adam mura'atin hurmati ba su kula da alfarman addini shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sayati ala nasi zamanu laysa laysa min al-islami la yabqa min al-islami illa ismu ba komai a musulunci sai suna mun gama fa mu ne wallahi mu ne ba komai na musulunci sai suna a to aure za a yi ta sa wani gidan sauro gidan sauro ta fito an zo ana kira ana komai an duk kayan ikkilisiya an yi to me rage ko an lullube maka ita an kawo ta sai da aka tara maza ka tara maza kai komai ka ce bari ka zo ka bude mata kan ka bude musu kanta kowa ya ganta dan kawai za a dan mammanna maka wasu shedan ya kawo wani dadin kwadayin abun duniya ba za a manna ba sai a wannan gurin na ce an zo budan kai shi kenan ka la'anci matarka ka sa la'ana a auren tun farko ina maganan biyayya kuma ta ga girman ka ta ga mutuncin ka kuma abin nan idan farko ya biyo ma me ya laifin sa ya laifin sa ya sadi Allah amma wa ya bashi kofa kai ka ce masa zo ka ga yanda matan take sai oho haka take kai ka nuna masa ma da haka sai Allah ya sauka yanzu a kasuwa matanmu sun fi mu yawa a kasuwa mata sun fi sai 'yan kasuwa gobara ta tashi ku yi ta ihu ku kuka jawo haka za ka sa ta a shago ku yi ta hira sai ka ce matarka ne ka kuma san ba matarka ba da kuma za ka ga wani da matarka ranka ya ɓaci tashin hankali mai annabi sallallahu alaihi wasallam abinda ba ka so a maka karka yi kuma ya ce in kai za a yi maka kai ma sai an rama to irin abubuwan da ya dame mu fi min hadhihi al-ayat al-karimati wal akhlaq al-aliya a cikin irin wannan ayoyi da hadisai da ake kawo masu karinci da dabi'o'i manya akwai al-muhafaza ala al-karama wa siyanatu lish-sharaf wal-irf kare ɗaukaka da kare mutunci wa hizbul alkabi da kiyaye dangane kar mace ta zo tana haifa maka ƴaƴanka da wanda ba naka ba ta haɗa ma a cikin gida wal araki da jini wa mazharun karimun wannan mazhari ne mai karin ici wata karimun lilma a girmama matan matar akai ba wulakanta ta aka yi ba don sharrin yahuda suka ce ana kyamar mace ana ture ta gefe ka ji munafukai wai kyamar ta ake ana tura ta gefe daraja ta aka yi ba aka mutunta ta ma wai an kyamace ta an tura ta gefe da tsarkake ta daga dauda da tsarkake ta daga fajirci da ɗabi'o'i na fasikanci da ci baya da ɗabi'ar dabbanci wanda musulunci bai san wannan ba a tsarinsa bai san wannan ba a dokokinsa shi musulunci ya san kunya ne da kamewa zuwa Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mace kunya shine mace daga inda aka cire mata kunya to ba mace na bakwai inna fardal aini muqaddamun ala fardil kifaya fardu aini shi ake gabatarwa akan fardu kifaya farujul kutiba fil jihadi miji an rubuta shi jihadi wa huwa fardu kifayatin fardan kifaya ne wani zai iya dauke ma wal muhafazatu ala zawjatihi fardu aini ya kula da matansa ya tsare ta farillan aini ne nan babban magana zai ce jihadi zai je duk girman jihadin nan manzo Allah ya ce ya raka matarsa aikin haji ya fi jihadin to kai ka duba yanda aka ce ka kula da matarka da tsayawanka jikin mutuncin matanka har aka yafe ma wani maka yaki munan za ka san girman wannan al'amarin ba abun wasa ba aka ce masa ya bar yaƙin ya tafi ya raka ya fi faƙaddamahu nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya gabatar da fardu aini da fi dalilin ala taqdimul azal khasatil lazima ala fururi kifaya anan ma yana dada babu dalili cewa akwai uzurori masu nauyi ana gabatar da su akan fardu kifaya na takwas muharramul mar'ati huwa zawjuha anan maza Allah yana ga farkon muharramin mata mijinta ne tunda yace mijinta ya bita ashe shine farkon muharrami ba za a ce ga mijinta yana so ya je a ce ubanta ya je ba ubanta muharramin ta ne amma farkon muharrami a wannan tsari mijinta ayman taharuma alaihi man taharumu alaihi ala ta'abibi bi nasabin ka akhin wa bi sababin aw man taharumu alaihi ala ta'abibi bi nasabin ka akhin wa bi sababin mubahin ka akhin min arba ko kuma in ba samu mijin ba wato nan muharami fa ba wai ana maganan kawai haramcin nan na an haramta masa ita ba miji an haramta masa matarsa ne shi zai haramta ta daga duk wani shegantaka ko ba haka ba ne yau wato mai haramta mata shegantaka ne nan ake nema an gane yawwa ko wanda ta haramta gare shi har abada kuma shine aka shigo maganar haramcin aure kamar wanda muka lissafa ba iyaye da sauran ta hanyar nasaba ka akhi kamar dan uwanta da sauransu wabi sababin mubahin ko ta hanya da ta halata sababi ta akhin min raba'a kamar sun sha nono tare na tara yusra'u fil muharrami al islam muharramin dole zai musulmi dan kafiri baya da amana kuma dole ya zama ya balaga ba a sa yaro a ce muharrami shi bai da hankali bai san me yake ciki ba ba a sa mahaukaci na goma istadalla ba'dul ulama bi hadha alhadith ala anna ada'a faridat alhajj ala tarafi malamai sun kafa dalili da wannan hadisi cewa wajabcin bayar da aikin haji a bisa jinkiri ne wato ana iya baki lokaci ko da ya wajaba in an samu matsala a jinkira shi sai wani lokaci bala tajiba ala alfawr ba kawai daga ka samu radu da rahila dole za a iya ta ajiye kudin sai lokaci yayi na samu wasu matsaloli sun gushi wa wajhuhu fuskan wannan karafi din in kana son ka gane anna zawjata rajuli turidu alhajja fi hijjatil wada matar mutum ne tana son ta yi haji a hajin bankwana zamanin mai aiki wa zawjuha kutiba ma al-gazati mijinta kuma an rubuta shi wajen yaki wal muslimuna lam yahujju illa zalika al'am musulmi gaba ɗayan su ba sai haji ba sai a wannan shekarar suka raka manzo sallallahu alaihi wasallam amma aka ce ya bi su ya bar wannan yakin ya je wannan aikin haji walakin na mu'aradun bi hadisi inna allaha kataba alaikum alhajja fa hujji wani zai ga akwai mu'arada tsakaninsa da hajjin inna Allah kataba alaikum alhajja fa hujju ba fa hujju al'ana ba ku je hajji maza maza yanzu yanzu ba a tunda dama can akwai limanin sada ilaihi sabila na'am duk dai ga wasu hadisai nan wanda Imam Ahmad ruwayan Imam Ahmad da wani hadisi ne Ibn Abbas ruwayan Baihaqi duk maganan cewa ta'ajjalul hajja gaggauta yin haji fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu lahu dayan ku bai san me zai zo ya faru masa na uzurin da zai hana shi ba duk suna nan ba wani mu'araba ku gaggauta haji in salatum ilayhi sabilan to idan akwai wani sharadi kuwa to lam tasdiu ilayhi sabilan ce sai aka ce to waye aka ce a haram matata a haramta mata zuwa aikin haji aka ce biyarin da ta wuce shekara bakwai kama sai da zuma harami don saboda ta fara kaiwa yanayin kusancin balaga nan yace ga hadisai da yawa wanda suke goya ma wannan hadisi baya imamul bukhari ya rawaito hadisi lamba ta dubu ɗaya da ishirin da shida muslim ya rawaito hadisi lamba na dubu ɗaya da talatin da ɗari uku da talatin da tara la yahillu limra'atin an tusafira yawman wa laila illa wa ma'aha zu maharin wannan ba maganan haji bane haka kawai ma tafiya baya hallata ga mace ta yi tafiya tafiyan yini da dare ba tana tare da zuma harin in dai za ka kwana in zai kai har a kwana ba dan nan zuwa unguwa kaza ba ya zo a cikin bukhari har yanzu la tusafiru masirata yawmin illa wa ma'aha zima harin kata yi tafiyan yini sai tana da zuma harin ya zo a cikin muslim la yallu ra'atan tusafira safaran illa wa ma'aha zuma harin laha bai hallaka ga mace ta yi tafiya sai tana da zuma haramin imamu ahmad ya kawo lamma hadisi ta dubu biyu da ɗari uku da tasa'in da ɗaya da sanadi sahihi la ya kula al mar'ati rajulun illa wa ma'aha zuma harami kar wani mutum ya shiga gidan mata sai tana tare da zuma harami ko shi yana tare da zuma haraminsa zai raka shi yace abin da ake nufi da maharami an san shi malamai akan wannan suna da fahimtoci daban-daban sashin su ya rike zahirin nassoci bai yi rangwame wa mace ba ko kaɗan ta ƙetare wannan doka ko tsohuwa ce tukub ko matashiya ce bai yadda ba ta je aikin haji sai da muharrami ko da tana da abokan tafiya amintattu ko babu yace wannan saba wa nassin manzon Allah ne shi a fahimtar sa sallallahu alaihi wasallam tunda annabi yace sai da muharrami yace sai da amintattu sai da amintattun mata bai faɗa ba da haka shi a wurin sa in ka je in dai ba da muharramin da tafi ba ka saba wa maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wasu mutane amintattu ko da maza ne ko ita ta amincewa kanta an san ta kamin miya ne mai mutunci mai tsare kai duk dai in ta je ta saba wa umarnin manzo Allah dan lafazin manzo sallallahu alaihi wasallam sai tare da wani in ba da shi din ba ko to saba wa umarnin manzo Allah to wannan rabin sashen malamai a haka suka tafi dun karka kuma zarge su karka zarge su suna da hujjar su shine iya abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce nassi ne idan kuwa nassi ya zo to babu abinda zai sa a tashi daga wannan nassin sai da mu'awwil ba za ka yi tawili da gairi mu'awwilin ba ba ka yi tawili ba tare da wani nassi da za ka kawo wanda shi maka tawilin ba dan haka su a wurin su sun tsaya wayannan su ne yan ra'ayin riƙau an gane to wa ba'dhum nazara ila ma'ana wa muradi shari sashin su kuma duba menene manufa me manufan shi mai shar'antawa me manufansa da fadin haka me manufan manzon Allah sallallahu alaihi da fadin haka amma da mahalu tsama'i fil mawqil mar'ati mawjudun to ihe duba matukan da akwai alamun da za a yi sha'awar wannan mata fal amal bin nusus wajib dole a dinat wa idza fuqida hadha al khawf in babu wannan tsoron bi an kanat al mar'a thiqa fi nafsiha shine mace an amince da ita an san halinta an san ta nagari ne an san kaza kaza bayan haka ba kawai ta amince da kanta ba wa ma'anisa insiqa kuma matan da za su raka ta amintattu ne ba za su banta ta fanɗare ba aw kamat fi majma'in hashidin sabaira ko tana cikin taro kisa wasu suka ce wancan dokoki da ake kai haka ne manzo Allah ya faɗa amma su hukumar alhazai da aka sa ma'aikatansu da menene da menene su ai an ba su da ai tun da har lafiya da abinci da kula kai da komo to wannan haƙ da kuma masu wa'azi malamai da sansu wannan haƙƙin muharraman an damƙa musu su ne wakilan muharrami yasa wasu ƙasashe suke ganin kawai ba su sharɗanta cewa ina muharrami kiɗin saboda suna ganin wannan sun za su yi wannan aikin sa ido din wayannan ne za su yi wannan sa ido to kuma in ka lura da wasu yadda suke irin su Indonesia su ne ne ba daman alhazai su yi tafiya ba sai a group gidan mata group ga chairman na group din ku kowanne group suna da mutanen su suna da irin kalan suna da wanda suke jagoran su dan haka ba daman ki fatsare ma ki je ki wani naki sha'ani daban inda za su tafi a gurup suke to namu ne ake samun kawai kowa ya wargaje ya kama hidimin gaban su shi yasa wasu suke ganin sauki in akwai haka yuwaddi'uha mai harimuha yace kuma sharadi a je har gindin jirgi har airport dangin ta su raka ta sun kai ta har airport sun ga ta shiga wajen da ba mai shiga kuma ko to wannan fa ba wai yana magana kawai akan akan aikin haji kawai ba duk tafiya kamar yanzu za a je tasha wajen Najeriya kuma da mutane mata amintattu ita amintacciya ne ga mata amintattu sun san ta sun san mijinta sun san me aje yankari danginta muharraman su raka ta ta hau mota su jira mota ta tashi can kuma a yi waya su wani sun taso in za su iso su zo su karbe su muharramanta su karbe ta su tafi to shi ke ba sai ya shiga mota ya raka ta ba an fahimta nan wa yasta qabiluha maharimuha maharamanta su tarbe ta fa haula'i la yatamassakuna bi zahirin nusus irin wayannan malaman su ba su riki zahirin nassi ba ya rauna annahu la yujadu mahazurun suna ganin tunda ba abun tsoro to za a iya yin haka na'am waƙala wannan kuma mutajaww fi kulli safar da'atin ko da tafiya na ibada ma da wanda ba na ibada ba sai tattaunawa malamai malamai sun yi ijma'i bisa haramcin kaɗaituwan namiji da mace ba ajnabiya kamar yadda suka yi ijma'i bisa haramta tafiyan mace ba tare da zuma harami ba in ana tsoron fitina amma sun yi saɓani idan shubha ta ɗanyi nisa sashen su yace lafazin nan shi zai bi suka haramta mata tafiya in ba muharrami ko na kusa ne ko nesa ne tafiyar ko matashiya ce ita ko tsohuwa ko tana da jama'a maraka ko ba maraka ko marakan mata ne ko maza in dai ba muharramai ba ne wannan hanabila akan wannan suke da 'yan zahiri mazhabu dawo da zahiri da su ibrahim naha'i da imamu sha'abi da ɗawu duk akan wannan su ne 'yan ra'ayin rikaudi cewa kawai babu wani da abin da zai jijjiga wancan to amma aljumhur fa jumhurin malamai zahabu ila tarihi zalika ala shaba sun ce haramcin nan matashiyar mace ce mai kuruciya wanda za a yi sha'awar amma in tsohuwa ce kakar ka ne sai abin ka wannan jumhurin haka su ne an gane wasa ta sahalo fil mar'atil kabira suka yi rangwame ga mace tsohuwa ba kabira babba ba tsohuwa shine kabira amma duk da haka khassasa samaha laha bi wujudi rifqa min nisa duk da haka ita ma sai an samu jama'an mata kuma hanya ta zama amintacce amintacciyar hanya ko da hajji za ta je wannan shine ƙarshen tattaunawa akan wannan wannan hadisi na ganin kuma kusan mun ci lokacinmu wannan dai shine ƙarshen magana akan abin da ya shafi tafiyar mace sai ta samu ɗarrake a ɗarraken kuma ya zamanto muharraminta ne to a nan da ake maganar muharrami ko ɗan baffanta ne fa ba zai raka ta ba ce to shi ma ya za a iya samun ɓanna daga wurin ko ɗan kawo ko ɗan umma ko ɗan gwaggo ko ɗan yadado ko ɗan yajando ko ɗan yadikko kowane ne ma wanda yake ɗan yadikko za a bai inda matan ubansa ne ko ba haka wani na'am na'am Hmm. Hmm. Solo fiyo kenan. Wai ta masa ana ba mace amanan kanta. Haba. Hada an ba ta dama ta aurar da kanta. A wannan kwaba ne. Yana iya faɗa. amma ba wai ya faɗa shi kenan shi ya sake hannunsa kawai shi kenan yana iya faɗa kuma hakan daidai ne ai dama ita ma an ba ta amanan ne ai da aka ce ai manzo Allah ma ya faɗa ita ra'iyatun ne fi ma da zawjiha da nafsiha da kaza kaza to wannan fa abinda muke gudu kar ya fassara abin ta inda ba nan shari'a ya dosa ba amanan kanta cewa da yake na baki amanan kanki da ki inda kika dama in kin san cewa dai zaki bai ka'idan ubangiji to wannan shine nace solo biyo ke amma dan ka zo ka tare mu ka tsare matar ka yana da kyau ko dan tsuwa ma ka fata cewa ni ga sharadi na da ke na baki amana tsakani na da ke karke daki kaza ki kaza ki rantse ba za ki ci amana na ba ka rantse ko ta yi wani abu makamancin wannan to wannan shikenan ka samu wani aminci kaɗan daga ciki amma kuma ba wai ya ba da daman cewa kuma kai ba sa ido ba ko kuma ka ce to shikenan tunda haka ne kar ma ki tambaye ni izini in za ki je anguwa dai inda kika je yayi ke kin dai san dai akwai amana tsakanin to wanda ya wannan dolo ne solo biyo ne ta ko tuma ki ballo da ki ba za a naɗa shi liman ba in an naɗa kuma ba za a tuɓe ba bai kai a tuɓe shi ba kuma ba za a naɗa shi ba a ta fari an san haka yake a naɗa shi matarsa tana zuwa shafin suna tafiya da ita central market sai lauren center shafin complex ina ina kuma shi ne imam babu abu wannan dole ne ya zama mutum domin limanci muhalli ne na kamala da muru'a kamamme ne mutunci shi ake wa mai sa dokoki duk inda za ta je sai ta tambaye shi dan je wuri kaza to ki je ne karfe zuwa karfe kaza ko kuma wuri kaza kawai banda wuri kaza yana da ka'idodi dama abin da shari'a ta ce kenan dama shari'a ba ta ce wai kwata-kwata kar ta fita bane illa bi iznika sai da izininka ka san kuma ina za ta je an gane na'am na'am ya fi wanda ya balaga bai je ba yana yaro tunda shi Allah ya bashi dama ya ga wannan ɗaki ya yi wannan ziyara ya je wannan guri amma dai ana jiranta in Allah ya bashi hali ya sauke farilla sauran al'amarinsa kuma mun bar wa Allah shi ya san inda zai masa na'am waye na'am na'am na'am duk sati so a dole ka ji yaki ai sai kaso ai kun yi kulli ne akan riba bai halatta ba ba kuma wani wani ba ma zan kawo shi ba don wata matsala ce wanda za a shiga a maganar hayan kuɗi ko me to mu nan dai ba za mu iya yin ta ba duk abin da za a yi zai zama riba ne kana ji inda ya ce mu muke ɓata abu da bakin mu ko masu babura ma haka ne mu ne muke ɓata abu da bakin mu sai ka ce ga bashin mashin za ka mayar min da kuɗi ko kuma a shekara za ka tara min kaza in shekarar ta wuce ta ƙare mashin ya zama naka ko kullum za ka kawo min wannan baki ga bakin mashin kullum za ka kawo min kaza in shekara ya mashin ya zama naka to wannan ciniki ne na riba ba shari'a ba ne me ya ɓata maganar baki ya ɓata magana amma da ka ce ga hayan mashin ko ga mashin ɗin haya ai duk mu almuslimuna ala shurutin to abin da kake gudu a can din zaka iya yin sa ba matsala dauko takarda mu rubuta wannan mashin na baka ita ka rinka yi mun haya da ita a kullun zaka rinka bani kaza har shekara ya cika cif in shekara ya cika cif ni kuma nayi alƙawarin mashin din nan in dai ka cika sharuɗa ka zama naka na baka kyautanta sai a yi rubutu ƙa'ida a samu shaidu su sa hannu ka riƙe kwafi ya riƙe kwafi a bawa shaidu kwafi shi kenan sai a yi ta halak malak in baka cika sharaɗi ba zai iya ƙwace mashin ɗinsa ko a tsakiyar shekara ko a rabin shekara ko a me zai iya karɓar mashin ɗinsa ya ba wani daman haya ya baka kuma da an fita da yawa daga cikin yawa daga cikin rigingimin da ake shiga da wancan din amma wasu su wai in ba an ce ya zama naci bane wai ai ba zai yi kaza kaza ba to batin da kake kuma da ka karbi kuɗin da ya wuce mashin din ka ci ka ci riba saboda haka ba a ba a cin riba akan bashi a musulunci babu to inda muke bata al'amari kenan yanzu wannan din da kake faɗa da cewa ya yi wani ga kuɗi dubu ɗari uku da je ka mana kasuwanci a kowane wata nawa ake sa ran za a samu a riban kuɗin dubu ɗari uku sai aka ce a kowane wata in dai ana kasuwanci mai kyau a dubu ɗari uku nan za a samu riban dubu goma sai ka tabbas eh to mafi saukin tafa dubu takwas tabbas haka ne eh tabbas haka ne to za mu raba riba ni da kai don haka duk wata a cikin riban nan nawa dubu hudu kenan eh to je ka duk wata ka kawo min dubu hudu riba na kaga kusan abu ɗaya ne amma sunansa wannan jari ka ba shi kuɗin kwata kwata ba na shi ba ne kasuwanci zai yi kuma za ku raba riba to haka ake yi a shari'a kuma tabbas in shekara ba ma shekara ba koyaushe ne ma in ba ka masa kuɗin su sai ka biya shi su dama a musulunci la barara wala dirara kuma abinda wasu ke ta gani irin hankalinmu na malam dan arewa da muke ganin cewa a ai kaza kaza ai mai kuɗi amma ai bauta ake masa ai a matsa masa duk sharri ne mu muke ja ma kanmu sharri kuma Allah baya son lu'umci baya son la'ini butulu Allah yana wahalar da shi shi yasa mutane cewa suke wahala suke azabtuwa da talauci saboda butulci shi mai kuɗi kai baka san hawa ba baka san wahalar da yayi ba baka san ina ya shiga ya fita ba ya tara dubu ɗari uku kai ya baka akan ka rinka kawo masa riba ya ka rinka bakin cikin ɗan riban da zaka ba shi wai ai kai bauta kake masa to dama ai ko a gona bauta za ka yi a tonan lambatu ma bauta za ka yi ko ba haka ba ne to sai ya ce ga kuɗin nan kai ka shiga cikin su ka ji daɗi ba ka da tv ka shiga cikin su ka ji daɗi to kuma yaushe ba zai ba za ka biya shi jarinsa ba ai in ka ta masa asara dole ka biya shi sai dai akwai ƙa'idodi da ake sawa akwai asara daga Allah akwai asara daga reka saboda haka in ka ce asara ba za a yadda ba sai ka kawo gamsassun shaidu tabbatattu da suka nuna wannan asara saboda cin amana na dan adam kuma wannan abin da aka rasa shi yasa yaran musu ke ta fama da talauci matukan ana matsawa mai kuɗi da yake da jari cewa ba zai sa dokoki ba ba za a ba ba za a kula masa da kayansa ba ba za a sa amana ba kowa yana gani in ya samu zai cinye to yanzu sun hana ba shi kenan ba sun hana yana da miliyan ɗaya a maimakon ya buɗe shago ya zuba ma kaya ka ci gaba da juyawa a samu riba ka ya ƙaru ka ƙaru muguntanmu ya hana sai ku zauna da talaucin ta shi kuma sai ya sayi fili abin a yaci riban da ba a samu a shago in filin ya shekara uku na miliyan goma ya sayar miliyan goma sha biyu za a sa masa miliyan biyu ne ba za a samu masa ba to shi musulunci shi yasa yake ya tsara waɗannan abubuwa yanda za a samu daman mai hali ya ji amana ya ji natsuwa akan cewa kuɗinsa ba zai lalace ba kuma zai ƙaru akan kuɗinsa kai kuma kai ma a nan za ka ƙaru to shi ne musulunci ya tsara shi yasa musulunci ya kai ga har ya yarda da a rinƙa yin kyauta na biya duk saboda a taimaka wa juna musulunci yadda ai kyauta na jari yace kuma idan yayi maka baka yi ba ya yi karan ka biya shi kuma kyauta ne kuma yanzu da babu yin yaya aka kare mu muke wahala da kai da kai da kai da kai da kai kaman ku goma sha biyar abokan juna ne ba yanda za a yi kowannen ku ya iya yin aure baya da kuɗi baya da hanyar yi sai musulunci ce an yarda kyautan aure kyautan angwanci kyautan biki in maka biki abinda Allah suke cewa na maka biki din nan musulunci ne ko mace ta yi miki biki musulunci ne ka tashi aure wannan ya kawo dubu goma wannan ya kawo dubu goma wannan ya kawo dubu goma a lokaci ɗaya sai ga ta haɗa dubu ɗari da hamsin ko ka yi baje-baje ka yi hidimanka hankali a kwance shi ma yana jiran in ya tashi aure ka kawo dubu goma duk wanda ya gudu ma na yana jiran shi ma za ka taimaka za ka kawo lokacin da ta taso to musulunci ya ce ya yarda da wannan kyauta dan biya din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar sai aka ce ka'ida ko ka saka masa kaman abin da ya biya ya maka idan ka kawo dubu biyar ma an ce yana iya tawawa shi ba zai karba ba wallahi an ni lokacin auren ka ba dubu biyar na ba su ko dubu tara ka kawo yana iya tawawa kuma ya kai ka tsara ka biya sai kyauta alƙali ta ba kyauta ka ba shi ba ce eh kyauta ne na biki biki na mata da asu sai ka biya shi imma yusabi'a wa in ma an yarudda ko ka rama ko ka dawo da abin da aka ba kuma in zaka raman nan ko ka bada daidai ko ka bada abin da ya wuce kuma ka'ida kenan ko ba riba bane shari'a ta yarda da wannan na baka dubu goma kafi ne hali ka ban sha biyar ai ma ai hulɗa ne na mutunci kyautatawa tsakani ko mutumin gari mutumin ƙauye ya zo da kaji biyu da daddawa da kuka da kullum wake mudu goma ya zo ya bayar a shiga maka da shi gida mai gida wallahi na zo ne na gaishe ka na dan kawo maka wani a to madalla madalla madalla baka shiga gida ka bude akwati ka duba wata shadda dai wanda ba ta yayyage ba tana da dan kyau babu ita a kauye in ya sa da yi mutunci zo to gashi wannan ka sa alheri Allah ya saka da alheri maka waɗan dubu ɗaya ko dubu biyu a shi a hau mota a koma to musulunci ya yarda da wannan idan ya bari launa ya kace to madalla madalla za ka koma ba to a sauka lafiya shi a to mai gida a fito da kajin nan an yarda da wannan kyautan ƙasa ga sama talaka ga sarki da sauransu irin wayannan abubuwa na daga ƙauye a zo a maka kai kuma ka yi sama da haka to an yarda da wani duka to baka gani ba musulunci har ya kai ga wai ana kyauta dan ajiya duka dan ne to in muka ce babu kowa ya koma bayan wayonsa yanzu da ba a biki a aure ya ake yi ka gama haɗa kayanka ana ta kallon ka kana ka kullo nan ka kullo nan da kyar zaka gina ɗaki ba mai ce ma kala abokanka duk suna kallon ka bature ya hana aikin banza ba haka kuka ce ba sai an gama komai ka kai sadaki an yi komai an sa rana an yi kayi kaci kayi komai sai a zo a ce to yaushe za a yi walima sai a ce to wani kawo kaza wani sai su tara su cinye waliman nan ba an tara kana taimake ka bane su za su tara kayan su faɗi yadda za su kashe shi a yi ci a ƙoshi a tashi kuma ma sai a kashe kuɗin da ya ci abin da kake tsammani wani abokinka ya zo daga abuja ya kawo ya ce shi ga dubu hamsin ina ce a hotel kaza za a yi ya sa ido kuma ya an je an kashe su a gurin a kashe su a cinye su rumus a barka gobe da daukan leda ka tafi kasuwa wanda hausawan mu da ba al'adar mu kenan ba akan haɗu a yi gayya a yi maka gini a yi gayya a yi maka daɗe a yi gayya a yi menene da idan mu ma har auren gwaggwanka ta kawo turmi ummanka ta kawo turmin zani kayan haɗin kayan nan mafi yawanci baka san su ba baka san wahalar su ba sabulai man shafawa ka za a yi ta haɗawa sai dai ka ji an yi maka wanda haka jama'a ku koma ga rayuwar da musulunci ya tsora mu a kai na'am na'am Na'am. Ba laifi, inda za ka samu gurin da za ka je kai sallah hankalinka ya kwanta. Ita sallah wani abu ne da ake so ka yi ta da nutsuwa, cewa ka yi ta takar ku. Yawwa. Ya? A to wannan, in ka bi wannan, ina ce akwai masallaci, zamanin manzan Allah aka yi shi. masallaci ne ba aka gina aka ce annabi ya zo ya bude shi bai san lokacin da aka bada ginin ba bai san shirin ba komai kawai an gama aka ce ya zo ya bude manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki a bayan sa zai je bude masallaci Allah ya saukar da aya allazina takazu masjidan diraran wa kufran wanda suka yi masallaci don cutar da sauran musulmi don taimakawa kafirai a wata a wata fuska wata fariqan bainal mu'minin dan su raba kan musulmi wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qablu dan a samu makiya musulunci wanda suka yi shirin yaki su yaki Allah su yaki manzo Allah su zo su yaƙe su ta hanyar an raba ma annabi jama'a kuma Allah ne yace yace wala yahlifunna in aradna illa al-husna duk wanda suka fa wannan masallaci ya rasulullah sai sun rantsa maka cewa wallahi ba dan komai muka yi ba sai dan gyara ba addini wallahu yashhadu innahum lakadibun Allah ya ce amma ina shaida ma ƙarya suke yi ba su gina masallaci don kyakkyawan manufa ba la ta kunfihi abadan Allah ya ce manzo Allah har abada kar kai sallah a wannan masallaci masallaci ne amma annabi Allah ya ce maza kare sallah ce to kai ma ba ka ga masallaci irin wannan an yi shi dan araba kan musulmi an yi shi dan hada fada an yi shi ba dan Allah ba ga masallacin jama'a an je gefe an bude wani masallaci kusa da kusa ma'aunin kenan mu ba mu ce kungiya kaza ko kaza ba ga abin da Allah ya ce dirara in dai an yi dan a cutar da ƴan uwanka musulmi sai ka duba wannan masallacin an yi dan a cutar da wasu musulmi ko ba dan haka ba in yayi taliyin da abin da Allah ya faɗa to shine wa kufuran taimakawa kafirai yanzu kamar ba har akwai bushawa ba akwai menene su wanda suka ce suka fito fili suka ce su yan bush ne kan ma ai magana ta kare wata furiqan bainal mu'minin dan araba kan mu'minin inji Allah subhanahu wataala fa ba wannan ba hadisi muke ja balle kace ko da idi ko mawdu'i ko munqati ko shazi ko menene wannan aya ce karara kuma dan Allah nuna ma za a yi shi yasa manzon Allah yana duniya aka masa ayaga to dan an yi muku masallacin ayaga a garin ku sai kai mamaki gashi annabin ma da yazo da addinin har wasu sun yi nasu daban sun ga shi bai iya ba kuma suka ce yace wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qaw suna jiran makiya Allah su ba su gudumawa su hada kai da wanda makiya Allah su yaki Allah su yaki manzon Allah masallacin an yi shi ne saboda a kawo gudumawa da kasashen waje a haɗu a yaƙi mutanen kirki kuma yanzu kai da kake gani inda za a samu ba a yaƙin mutanen kirkin ne ina aka samu wanda ake sassaka mana bama bamai da sauransu a ina aka samu ba musulmi da suka haɗu suna sallah masallaci ba wani musulmi sunansa yana da masallacin su shi ko ba ya zo ya sa muku banko ya kashe ku suwaye suka ba shi makama ni ina da wani afa da yake cikin hansa ɗina wanda wani farfesa kuma psychologist na america yake gargaɗi har yana kaman zai kuka wa amerikawa cewa yana tuna musu abin da zai zo nan gaba sun mai da cinikinsu jini yace tana sun gama da su tana cinikinsu su sayar wa mutanen afirka da asia abinci su sayar musu da kayayyakin karafuna da kayan technology ku abin da kuke sayarwa jini cinikin jini kuke yi ya tara su da yawa suna ta mamaki suna ya faɗa musu gaskiya wasu su yi dariya wasu ɓata rai yana gaya musu ta to yanzu duk duniya ta san ku ba ku da abin sayarwa sai jini sai abin da za a zubda jini to kuma su ne da su ake haɗa kai a su sayar da makami su yi cinikin jini kuma da mugun musulmi ya ga cewa wai shi ne mai gyara ya zo ya yaƙi yan uwansa musulmi ko shi ne isa da liman harabar Allah wa rasulullah kuma za a kafa ne haka kawai ba wani dalili ba a gamsar da kai ba ka karba sai Allah ya faɗi ya manzo Allah wala ya halifunna in aradna illa al-husna ba haka kawai za su ka ba za su maka rantsuwa irin dubu da sau ɗari cewa wannan abun shine mai kyau wannan hanya ce ta gyara to yace ko sun rantse wallahi ya shahadu innahu lakadib Allah yana shaida maka ƙarya suke duk rantsuwar su ƙarya ne sai Allah ya ce manzo Allah la taqum fihi abadan har abada kar kai sallah a wannan masallaci لمسجد أسس من أول يوم أحق أن تقوم فيه masallacin da aka kafa tun farko musulmi suna kansa a haɗe suka kafa masallaci don su yi sallah ba ra'ayi ba kungiya ba menene shi yafi kamata kai sallah a cikin sa fihi rijalu yuhibbuna an yatatahharu su mazan da suke cikin wannan masallaci mazaje ne wanda su ba abin da suke so sai dai su tsarkake kansu daga zunubai wallahi ibn mutahhirin Allah kuma yana son masu neman tsarkake kansu manzo Allah da ya ji haka yace maza a je a rusa masallaci aka je aka rusa ya ce a mai da wurin wajen zuba shara aka mai da wurin bola to me yasa aka yi wannan samfurin tun manzo Allah na nan aka masa masallacin tawaye dan kai ma ka sani saboda haka yaushe zan taimaka duk masallaci da kake sallah ai kuma ba zan taimaka duk masallaci da kake sallah ba to su ba su faɗa ba mu ne za mu gaya maka haka masallaci dai na mutane kirki ka je kai sallah wanda inda kai sallah a wurin kowa ya ganka zai ce kai ya da kai musulmi ne kowa ya ganka kai musulmi ne to sun yarda da musuluncinka amma wanda zai ganka ya ce kai ba musulmi bane arne ya shigo masallaci to me amfanin kai sallah a masallacin ka ai wannan abubuwan da muke shi kawo yaduwan abu inda kai ma zaka kyamace su ka je kai sallah a masallacin ka inda kai yadda aka yadda kai musulmi ne zaka bi duk wanda kaga dama a masallacin baka shakka cewa shi musulmi ne shi ma yana ganin zai ji ka kai musulmi ne shikenan amma mutumin da zai ce kai ba musulmi bane wani hadan kai zai nema a wurin ka duk wanda ya ce kai ba musulmi bane ko ka so ko karkaki ko kaki sunansa a wurinka a sunanka a wurinsa jininka ya hallaka ko bai fito ya gaya maka ba ran da ya samu makami zai kashe kuma ƴaƴansu suka zo suka fara sai ana ta munafi amma ni alhamdulillah duk ɗan bokon Najeriya yanzu sun sani duk wayanda suke ma'aikatan gwamnati manya da ne da suke wayancan ƙungiyoyi sun sani cewa wasu ne ne suka kafa wannan sharri kuma yanzu duniya gaba ɗaya ka ɗauka ta san suwaye masu hana zaman lafiya wanda za ka yi ka ɗauka cewa a kashe arna a yi menene mun ban taɓa jin da Allah ce a kashe arna ko ina a yi ta kashe arna a yi kaza kaza akwai arnan amana akwai arnan gaba haka musulunci ya raba mana arnan da ya zauna ba ruwansa da kai kasuwancin sa yake hidimin gaban sa yake yana arnancin sa to ko annabi ya hakura Allah gafarta malai shek ustaz annabi ya zauna da wayannan arnan yana ganin sa ya hakure masa arnan bai kashe su ba dole haka aka zauna kuma Allah ya ce masa ma Allah ya ga manzo Allah cewa ma babu ba a sa ka sa kowa ya zama musulmi dole ba la ikraha fi din qad tabayyana rushd min al-ghay wa'anda za a yaƙe su wa'anda suka hana mu zaman lafiya suka yaƙe ku Allah ya ce la yanhaakumu Allahu an alladhina lam yuqatilukum fi dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim wallahu yuhibbul muqsitina إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم wai duk wannan ba ayoyi ba ne jama'a ayoyi ne wanda ya kawo addinin duk zafin ka kai Allah son addinin sa ne duk zafin ka kai manzon Allah son addinin sa ne to ga Allah yana ta ba a hana ku yi hulɗa da waɗanda ba su yaƙe ku addini ya faɗe su dalla dalla lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum wa lam yuzahiru ala ikhrajikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim to ya kai ya ce a bar wasu annan ayi hulɗa da su ayi kasuwanci da su a zauna lafiya da su ayi kaza kaza ya ce waɗannan kuma wanda suka yaƙe ku suka kore ku suke cutar da ku suke kaza kaza kaza to su ne kan aka ba ku dama a kan shi ne maganan da muka yi a hudubanmu na yau fitina mun ɗauko abin da ba za mu iya ba mun ɗauko abin da ba haka mun balla ba zai taimake mu ba saboda ba yanda musuluncin ya tsara muka ɗauko musuluncin ba kuma in ka tara wanda zai ta mu je jihadi ai ka ba kaza in ka muka ce to tsaya yanzu kai ka sahabbai dai za su je jihadi har baki suke biya to malam ni na taɓa samun an faso irin wannan tarzoma ɗin an fito daga anguwa samarin anguwanmu sun ɗebo makamai jihadi jihadi kaza kaza sai na tare a ƙofar gidana ai malam za mu je jihadi ne an yi kaza kaza na ce ku tsaya jihadi yana da tsari wa za ku je ku yaƙa ai kaza kaza ne an yi kaza a yalwa na ce yanzu yalwan za ka tafi a'a ai za a ce to nan nan baki kishi za ta za ka je ruwan ne to ita a'a ai ka za ka za ai za a samu yan sanda duk sun tsare wurin nace nace to jihadi duka in dai tun da kace jihadi ka kawo maganar addini da ka ce tarzoma ne sai tarzoma ne amma tun da kace jihadi to fa jihadi fa ba a zuwa ma sai an biya bashi sai an nemi izinin iyaye kun nema yanzu kun ka gaya wa iyayenka za ka je jihadi malam ku kuke kace mana gwiwa wallahi ku nace nace to yanzu in ka fita bakin titin nan ɗayan biyu ne ko ka kace ko a kashe ka to yanzu a shirye kake ka yadda ku haɗu da Allah haka tsarkin ka ya tabbata ana kace ka yanzu ba matsala ai malam wallahi shi yasa ba ma son ku shigo cikin al'amari wallahi kashe mana gwiwa kuke kaza an ce ai ba maganar kashe muku gwiwa ba gaskiya ake ga mu yanzu kana zuwa kashe kaza ai wata kila ma wani kuma za a kashe shi da abun maye a baki ko ya sha abun maye ya mutu kafin to tausayin ka nake ji na tsare ka ba haka ake yi to yanzu malam ya za a yi na ce akwai wanda za su yi maganin fitinan ba ka ce akwai yan sanda sun fito da sauransu ba ka jira da za abin da za su yi mun tunda sun fito yanzu in kuka ce ku sai a zo a harbe ku a kashe ku kuma su wa'ancan sun kakkashe kuma in ma sun kakkashen ne kuma kuma a zo a kakkashe kuma ka jawo a shigo unguwanni a harbi mu a harbi ƴaƴayenmu a harbi iyayenka a jefa tiya ga su masu hypertension daga cikin iyayenka da sauransu masu asma masu me su samu ciwo wasu masu rasu duk dalilin kuma baka biya bukata ba ce ku danyen kwakwalwa ne da ku amma in mun ba ku ce mu matsorata ne to da haka an kawo fitina an kawo bala'i amma kuma duniya ta fara ganewa ta farka ta fara ganewa yanzu duk wani mai yawon kafarta mutane ya jefa mutane fitina to duniya ta fara gane su kansu har nan ma sun fara ganta a ce akwai musulmin da za a zauna lafiya da su ba su cuce ka ba kowa ya yi addininsa a samu natsuwa akwai musulmin da har abada ba za a zauna lafiya ba su kwata-kwata ba zaman lafiya su ce kuma musulunci ya fi ci gaba lokacin da ake zaune lafiya akan lokacin da ake cikin hayaniya ba a ce babu jihadi ba akwai jihadi amma yana da tsari yana da shugabanci yana da yanda ake shirya shi kuma ana shirya shi ne saboda kare kasar musulmi kar a auko musu a kashe su to idan waɗannan sun ce suna da makami za su kare yau in za a kawo hari Najeriya gwamnatin Najeriya za ta ɗauki tankokin yaƙi ko ba haka ba ta je bakin iyaka to yaya babu arna sai a Maiduguri sai a Bauchi sai a Kano amma in aka wani gari mai duwatsu ana farmakin ku ku fito kuna raba kayan agaji a ba ku zuwa can inda ake kakkace musulmin ba wanda taba cewa zai je gurin ko anan aka tada jihadi ga inda ake kakkace musulmin ana in ma da gaske wannan din kake so ka nema wa kanka haƙi to me yasa baka je wurin ba nan ka san akwai bakin dindiga mai zafi sai ka bari sai ka zo cikin musulmi yau duba mu abin tausayi a kashe mu a Maiduguri a kashe mu a Benue a kashe mu a Taraba a kashe mu a Zamfara kuma an zo a samu musulmi ne yan uwanka suke kashe ka nan a ce fulani nan a ce kidnapping nan a ce yan kaza nan a ce yan kaza da ana ta cewa inyamurai da su ya zo ya bayyana ba su din bane ana cewa wasu arnan kudu ne suke sa kayan mu ba su bane ha to ga sunan ana ta hira da su fulani ne yan uwanka ya'yan masu sallah da bare-bare yan uwanka Allah ya sa dai ba Hausawa ashe fulani da bare-bare haka kuke Allah ya jara Allah mu rika wa kanmu ya mu laili kuma mu daina zama a zube wallahi dole ne mutum ya zama akwai alaka akwai communication tsakaninsa da kansa tsakaninsa da ƴaƴansa tsakaninsa da matansa zaman da muke yin nan a zube barkatai uba bai san ra'ayin ɗansa ba bai san ina ɗansa ya dosa ba ba wayar wa ɗansa da kai ba komai ba wayar wa matansa da kai ba komai haka muke fa zube fa ina za a yi irin ina irin wannan rayuwa za ta ba ba dole ɗanka ya zai ɗebo wani gugubin ra'ayi mara kyau sai abin ya riga ya zauna masa kuma ka ce za ka raba shi da shi yaushe zai rabu da shi dole ne ɗanka ne tun yana ɗaki kuke kwana ka rinka jansa kana tambayin sa meye ne kan na ga kayi kaza meye ne ake ciki ne kaza kaza ka ce a'a mai kyau ka ce masa eh wannan kuma ka ce a'a dole ya zama abokin sanin halin da yake ciki wannan shine aka ce an sa ka mai gadi a kansa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati to sai danka yayi nisa yanzu nan aka zo aka ta kakkafa wasu abubuwa wai wai goja ne ko menene aka lalata ya musulmi ta ta kawai ake ta yi kuma ba mai sanin ni daga baya ne ma na ji labarin ai ta ta ne duk lokacin da za a kwallo sai a zo kawai a sassafa wani abu wai wai neja ne ko neja ko menene menene ai ta zuba kuɗi ta ta ne kawai aka kawo kisa tun farko muka ce wasu da ake fatawan halaccin kwallo din nan fa ba su san abin da yake karkashin kwallo bane kuma ba a masu zuwa su tambaye su ba su zuwa su wayar musu da ta a karkashin kwallon nan fa akwai caca duk inda ka ji ana wani international kwallo caca ne akan gaba wa'annan kwallon da ake ba su miliyoyi a sayen su ba wai ana sayen su kawai dan ana hada kuɗi a stadium bane nawa ake hadawa a stadium wata babban caca ne na rifle da sauransu su ne a karkashi to ku rinka gaya wa malaman ku gaskiya in za ku yi fatawa a gurin su amma malami ka same shi shi bai samu shi he is not open ga irin yanayin zamani ka zo ka ce masa ai wannan wasa jini ne da sauran sai ce maka ya halaka to ko ni ne daga ko ni yanzu sai in ka zauna a daki kana harbin kwallo tana bugun bango ta dawo kana sa kai kana hedis sai ce ma haramun ne ba zan ce ma haramun bane ko ba haka ba amma ka je ta biyan da gajeren wando da karuwai da su menene ana fito ana ihu ana caca ai kai ma ka san wani abu ne da ba to yanzu gashi ta zo ta zama kullum Allah in ka faɗi gaskiya sai Allah ya kawo karaman da ta bayyana da gaskiya yanzu gashi nan mu cikin garuruwan mu ko ina duk wata abuwa ma tata ne ja kaza kaza ana ta tata ana ta kwallo durin da aka ce za a yi kwallo to wannan tatan za a baje kuma ƴaƴan mu suna ta yi to ka gani ka gani ka gani to ai abu ne wanda yake da kadan kadan wanda da kadan kadan abin yake shigowa to wanda suke da wayayyen ido suka san duniya suka yi bayani sai a sai a yi musu ta a ce kaza kaza ko a ce kai kana sukan fatawoyin wasu mutane alhali kuma akwai abin da kai ka hango hadari to yanzu gashi nan ya zo ya zama kuma duk kowa ya zama dan caca kuma da sunan kwallo to ba mu halaka ba babba daga cikin manya-manyan kaba'ira ya zo ya zama ƴaƴan mutum suna yi to kuma ɗanka kawai daga ya samu kuɗi ya a lalle ka ci ne ja ko ha ha shi kenan dama yau ba mu yi taifa ne ba shi kenan kai ma ka ci a maimakon ka ce meye ne zan nan yaya ake yin sa menene menene duk wannan abu ne wanda ya kamata ka matsa wa ƴaƴanka da ƴan uwanka da me ka san yaya me suke yi dan kar su faɗa cikin halaka dole mu ne kuma zama ai hutu kan kai ma ƙarya kake ba da zane ka ba ka haihu ka ce wai ka samu zaman hutu a'a dole kai faɗa da ƴaƴanka in ka kama kai faɗa da matanka in ka kama min auladikum min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fazaru saboda haka akwai aduwwal lakum cikin su makiyanku ku kiyaye su in ba kun gyara su ba kuma kun je lahira me abokin gaban ba wai faɗa za ku yi ta yi ci a nan ba in ka je lahira shi zai hana ka shiga aljanna kaga wa babban makiyin ka ke kana zuwa an ce da zuwa sai sai ya ubangiji a to ai ka za ta gashi nan bai gaya mun ba bai kuma hana ni ba bai kuma ja mun kunne ba ku bata da shi ko kuma kai ya kashe ka da hawan jini ita ma ta kashe ka da hawan jini yanzu mun fi son mu mutu da hawan jinin matan mu da ƴaƴan mu akan mu kai ka zama sai su sai din kanka da to su su mutu da bakin cikin ka tura musu su bakin cikin da damuwa a zuciyar su su je su yi fama da shi wanda kuwa yakan masa na annabi nuhu duk wanda kaga ba shiriya zai ba ba tinka zai ba kai masa na annabi nuhu in ka kore shi ma yayi da iyayen mu suka ce kar a baka abinci ko ba ga wa in kika ba wa yamman yaro tuwo yau ni da ke ba haka ake ba da a kare abu sana annabi nuhu in kaga kawai yaro dan iska ne ba mutumin kirki bane kai kai kawai ka kore shi sai ya bar ma gidanka abin da zai haɗa ka da shi kaya ji goma sha da shi tsakka ne ko ya yi biyayya ya zama nagari ko kuma ku rabu don kar ya zama abokin gabanka ya halaka ka ya halakar da menene aka faɗa a ƙa'idar shari'a a ƙa'idar kotu aka ce in mutum ya yi rabin ladabi a gaban alkali hukunci ya kamata babu rangwame haka in kana malami yaro ya misbehave a class in kai good teacher ne ba za ka yi dariya ka ce a shi kenan ba baka zama malami sai ka tashe shi ko da punishment irin na ba tashi ya tashi kai ne ka ce kaza kaza ku dube shi sakare dabba me kai kamar na agwagwa zauna to wannan wani abu sako kake kaiwa shine misbehave ba a tolerating dinsa a class in ka bari haka na faruwa zaka zama baka da class control za a zama babu biyayya in ba biyayya ba ilimi saboda haka a aji ba a yi a kotu kuma aka ce in kai rashin kunya wa alƙali a yi maka ladabi kai ne ka faɗi haka ta ji mugunka da alƙalai suka sa dogare zo maki hulanka ta faɗi mara kunya mara mutunci ina ganin ka kaman kana da hankali ashe kai dabba ne kowa ya ji sai ka ga duk mai niyan yayi mizayab daga can gefe sai ya yi haka sai ya nutsu to akwai wurin da ake sake akwai inda ba a sake saboda an sake gobara ne za ta cinye kowa Allah ya gyara. Assalamu alaikum.